إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم أيها الأخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكم تنزيله حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه عباد الله المسجد هو المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام ولما كان السجود أشرف أفعال للصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان من فقيل مسجد ثم إن العرب أو ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلاة الخمس أي الصلوات المكتوبة الصلوات الخمس من الصبح إلى صلاة العشاء لأهمية المساجد عباد الله ومكانتها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل في كتابه في ثمانية عشر موضعا ولمكانتها الآلية وإزم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى أضافها إلى نفسه إضافة التشريف والتكريم حيث قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في كرابها إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يكش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مع أن الجميع البقاء وما فيها ملك لله عز وجل فهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ومالكه ولكن المساجد لها منزلة وشرف لأنها تخصص بكثير من العبادات والطاعات والقربات فليست المساجد لأحد سوى الله عز وجل كما أن جميع العبادات لا تجوز صرفها إلا إلى الله سبحانه وتعالى وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الله وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومما يدل على شرف وفضل المساجد عباد الله قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وطهير بيتي للطائفين والآكفين والركي سجود وقال أيضا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهير بيتي للطائفين والقائمين والركي سجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج أميق ليشهدوا منافع لهم ولولا دفع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز ويجب ويجب إظهار هذه المساجد ورفعها والعناية بها لقوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يكافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار عباد الله وفضل المساجد ثبت في حديث أبا هريرة رضي الله عنه مرفوعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب البقاء إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البقاء إلى الله سبحانه وتعالى أسواقها قال إمام النووي رحمه الله تعالى أحب البقاء إلى الله مساجدها لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى وأبغض ال- آ- البقاء إلى الله تعالى أسواقها لأنها محل الغش والخديئة والربا والأيمان الكاذبة وإكلاف الوعد وما إلى ذلك ومن أد ومن آداب الم- م- مسجد عباد الله ما يلي التحمل والزينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أخطأت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله، استغفر الله. alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kuma kassai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne muna shaidawa shi Allah din shi kadai yake cancanci abauta masa hakanan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine jakadan da Allah ya turo domin koya wa mutane addini wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwa ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a duk inda muka tsinci kanmu sirran wa alaniya domin Allah ta'ala ya fara wannan da kansa cewa yayi wasici gare mu ga kuma ahalul kitabi da suka zo kafin mu akan mu tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan wasiya ko nasiha ko irshadi ko faɗakarwa wanda suke maimaito a kunnuwanmu a dukkan mako mu sani cewa masallaci inda muke yin sallolinmu na jam'i sau biyar a dare da yini wani bigire ne da aka tanaji shi domin gabatar da salloli na farilla wanda Allah ta'ala ya wajibta mana su a matsayinmu na musulmi a dare da yini guda biyar wanda suna farawa da sallan asubah farkon yini kenan kuma suna karewa da sallar isha'i ƙarshen yini kenan masaniya yan uwa masallaci ko masallatai a suna da falala da daraja da kima a gun Allah subhanahu wa ta'ala domin ana gabatar da aiki wanda aikin ya fi kowane aiki soyuwa a gun Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki Allah ya fi so sai ce as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacinta gabatar da aiki mafi tsada shi yasa Allah ta'ala yake daraja gun Allah ta'ala iya kamba mai kimar masallatai iya ba su kima iya darajanta su domin matsayi irin na ibada da ake gabatarwa a cikin masallaci da kuma matsayin masallacin agun Allah sai aka ciro sunan masallaci daga wata gaba da ake gabatarwa a cikin sallah ita ce sujjada daga asujudu aka kir- aka ciro sunan almasjid asujudu sujada almasjidun gunda ake yin sujada wannan karamci ne da kuma daraja ta wannan buka wannan ba'a wannan bigire da muke gabatar da ibada a cikinsa domin duk duk gunda ka fi kusanci ga Allah a rayuwanka kaf ba gunda ya kai lokacin da ka sa goshin ka ƙasa kake sujada an fahimci wannan sujada ita ce gunda take hada bawa da Allah kai tsaye ba wani shamaki ba wani tafinta to wannan gu wannan gaba mafi tsada sai Allah ta'ala ya sanya a sawa masallaci sunanta babu shakka daga wannan istiqaqil ism din za mu gane cewa masallaci iya da daraja iya da kima a gun Allah subhanahu wataala sannan mu sani cewa shi masallaci an keɓance shi ne domin tanadar da gun yin sallah guda biyar a daidai ta inda za mu gane fallar masallaci ya yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina da ya je garin Madina bayan Abu- Abu Ayyub al-Ansari ya sauke shi da izinin Allah ta gosa ta durkusa a gaban gidan Abu- Abu Ayyub al-Ansari har ma ana cewa ta yi nan ta yi nan sai kice da'a hafa inna hama amura ku kyale ta domin ita ma umari take karɓa daga gun Allah subhanahu wataala bayan saukarsa a gidan Abu Ayyub al-Ansari ba abin da manzon Allah ya fara assasawa a garin Madina illa masallacinsa bai ce ina ne gidana ba bai ce ina ce gona ba bai ce ina ne kasuwa ba manzon Allah masallaci ya fara assasawa a garin Madina aka nemi wani fili na marayu wanda tarihi ya nuna wani ya ce zai biya manzo Allah ce a'a ayi ayi ayi karo karo kowa ya kawo manzo Allah ya fidda kuɗi a aljihunsa mai albarka ya sa cikin gidauniyar aka hada kuɗi aka biya marayu filinsu manzon Allah tarihi ya nuna da kansa iya ɗaukan abin gini ko abin sanyawa a yi masallaci da kansa ana gina masallacinsa da shi domin matsayi irin da masallaci da kimarsa shine farkon shalkutar musulunci a farkon al'amari masallaci duk abin da ake na musulunci a masallaci ake yi nan ne gun ibada nan ne kotu hatta masallaci ma an ɗaure mutane a masallaci su mama bin uthal da yake kwantan ɓauna iya kashe sahabbai manzan Allah ya sa a kawo shi ɗaure shi da ake a masallaci aka ɗaure shi har prison farkon al'amari a masallaci take nan ne gun sulhu nan ne kotu nan ne makwancin wa'ansu daga cikin sahabbai ahlus sufa sama da sahabbai saba'in da wani abu masallaci ne ɗakin su anan suke kwana ba su da gun kwana sai masallaci saboda ka masallaci shine farkon duk abin da ya tsira kuma uwa uba masallaci shine makaranta duk yayin da manzon Allah ya nasa habai ya tura wannan liman can ya tura wannan da'awa can a masallaci aka yankishe su nan ne farkon jami'ar musulunci a ce masallaci shine uwa uba a rayuwar musulmai game da dukkan abin da zai ci gaba a rayuwar mu ya kawo mana ci gaba da bunƙasa saboda haka ya uwa domin matsayin masallaci iya da daraja da kima a Allah ta'ala sai yake haɗa sunansa da masallaci sai yake raba sunan masallaci da sunansa wannan laraba suna cewa idafatu tashrifin wa takrim idafa ce amma ta girmamawa da darajantawa Allah ta'ala yana cewa wa man azlam mimman mana'a masajidallahi babu daya da yafi zalunci a cikin mutane fiye da wanda ya hana a gabatar da ibada a cikin masallatan Allah sai aka ce masajidallahi masallatan Allah Allah sai ya raba dukkan wani masallaci a jikinsa nasa ne an yi zakar fi hasum wasu afi karabiha Allah ke cewa kuma inna ma ya amuru masajidan lahi ba wani wanda za gan shi iya raya masallacin Allah masajidan lahi an raba masallaci zuwa ga sunan Allah subhanahu ta'ala sai ce duk wanda ga iya kulawa wajen raya masallaci to Allah ya ce man amana billahi kai tsaye masu imani da Allah su ne wanda suke raya masallatai duk wanda ga iya hidima wa masallaci to ana kyauta zaton iya da imani kuma iya cikin mutane bakwai hadisin a imamu nawawi ya ce saba'atun yudhilluhum Allah fi zilli yawma la zilla illa zillu akwai rajulun muta'allaqun qalbuhu bil masajid akwai mutumin da zuciyarsa kullum tana damfar da masallaci to raya masallaci imani ne wal yawmil akhir din mai raya masallaci iya cikin wanda imani da ranar alkiyama wa aqama sala iya cikin masu tsaye da sallah wa ata zakata iya cikin masu ba da zakka wa lam yakshi illa Allah iya cikin wanda ba sa tsoron kowa game da harkar ibada in ba Allah ba to irin waɗannan mutane sai Allah ya ce ya kusata an ya kunu min al muflihina Allah ta'ala ya sanya su cikin masu babbar rabo gobe alkiyama Allah ya samu da cikin su wa annal masajida lillah Allah ya ce dukkan masallatayya na Allah ne a wata fasara wata fasara kuma an an fasara da mawadi'u sujud gaban sujada ko masallatai ko gaban sujada duka na Allah ne Allah ne mallake su fala ta da umma Allah ya ahada kar a bauta wa kowa tare da Allah cikin wannan gaɓe na ibada ko kar a kira sunan wani a haɗa shi da Allah a cikin masallaci yayin ibada ma anna jami'al buqa wa ma fiha mulku lillahi azza dukkan buqa dukkan fili a bayan ƙasa duka na Allah ne mallakarsa ne inna nahnu narisu al-ardha wa man alaiha amma kuma ya keɓe masallatai ya ce nasa ne fa huwa khaliquha wa huwa khaliqu kulli shay Allah ne ya halicci komai da komai amma iya raba masallaci zuwa gare shi walakin al-masajid laha manzila wa sharaf masallatai suna da matsayi suna da ɗaukaka li'annaha tukassasu bi kathirin min al-ibadati wa ta'at domin masallaci farkon assasa shi ana assasa masallaci domin a gabatar da ibada da kuma aikin da'a zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma aikin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine manufar assasa masallatai ibada da'a zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma aikin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah falaisal masajin li ahadin siwa Allah azza wajal masallatai duka na Allah ne domin ya ya ce nasa ne ya jingina masallatai kaf da shi nasa ne dukkan su kuma dukkanin ibada gaba ɗaya ita ma ba a juya ta aita dan wani in ba Allah subhanahu wataala ba masani ya uwana masu albarka bakin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wasu mutane da za su taru cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah shi da masallaci yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah alqur'ani mai girma suna darasin shi littafin Allah a junansu face sai Allah ta'ala ya saukar musu da nutsuwa ka same su a nutse wa gashiyatuhumur rahma kuma rahaman Allah ta lullube su wa hafatumul mala'ika mala'iku sun musu rawun sun giyawaye su wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah ta'ala iya ambatan daya bayan daya a cikin da yake ba inda ya samu wannan karamcin da fallar sai masallaci da ake gabatar da ibada dan Allah kuma ake gabatar da karatun alkur'ani dan Allah daga cikin abin da zai nuna mana falalar masallatai yayin uwa Allah ta'ala yana cewa wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas ka ambata wa mutanen ka ya rasulullah lokacin da muka maida masallatai shine al-bait anan masabatan lin-nas wajen kokkomawar mutane aje a dawo aje a dawo wa'ansu sun fassara dukkan masallatai wa'ansu kuma sun fassara masabatan lin-nas al-bait anan al-baitul haram wanda ake zuwa ake aikin haji ko a maimaita umara bila adadi to Allah ya sanya wannan ya zama to masaba linnas wajen kokkomawar mutane wa amna kuma wajen amuntuwa wa man dakalahu kana amina wa takadu min maqami ibrahim musalla kuma Allah ya ce ku riƙe gunda annabi ibrahim ya tsaya yayi addu'a wa iz yarfa'u ibrahim ibrahim alqawaid min albayt isma'ilu rabbana taqabbal minna gunda ya tsaya ya roki Allah nan sai Allah ya ce ku mai da shi gun sallah nafila shi yasa aka sunanta duk wanda ya je aikin hajji ko umra ya tsaya a wannan maqamin ibrahim din yayi nafila a gun domin tabarruki da neman albarkar Allah subhanahu wataala shine Allah ke tawattakizu min maqami ibrahim musalla sai ce wa tahir baiti li daifina ku tsarkake daki na ko gidana dan masu yin dawafi wal akifin dan masu itikafi zaman yin ibada wa ruku'i sujud da ko masu yawan ruku'i masu yawan sujada a tsabtace masallatai domin masu ibada wannan kuma doka ce akan kowane masallaci shi yasa duk wanda ya ga cutarwa ko ƙazanta ya ɗauke ta daga masallaci to ladansa ya sha bamban da wanda ya ɗauke ƙazanta ko cutarwa a wani gun da ba masallaci ba domin nassin qur'ani ya zo Allah ya bada doka a tsabtace masallatai yasa na na Aisha Allah ta'ala ya kare da ita ce mu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidajenmu muke siyan turare ko wani abu na kayan kanshi mu aika masallatai domin mu amsa kiran Allah da ya ce a tsabtace masallatai ina ma'abota masallatai a kowace unguwa wani masallaci ne naka na kamsu salawat akwai dokan Allah a kaina a kanka mu tsabtace shi wace irin gudunmawa muke bayarwa wajen raya masallatan da muke ibada cikin su tsabtace su da gyara su da kwalkwale su da musu tsabta da kawo abin da zai ɗauke ma dukkan damuwa ciki da kawo abin da zai zama shauki da yin ibada cikin kuciyar hankali da nutsuwa wannan doka ce ba a kai na kaɗai ta tsaya ba ba a kan wani kawai ta tsaya ba doka ce akan kowane musulmi a tsabtace masallaci a gyara su a sa musu kayan ƙanshi a sa musu haske a sa musu shimfiɗi Allah ya ce ku yi wannan saboda masu ibada masu ruku'i masu sujjada ko ɗawata musu gun ibada domin girma Allah ne wata ayin Allah ta'ala na cewa wa azimfin nasu bil hajji a ka sanar ka shelanta wa mutane aikin haji ya ato ka rijalan wa ala kulli damir za su zoma wa an su a kafa wa an su akan abin hawa ya ati na min kulli fajjin amik za su zoma daga irin sassa mafiya nisa da gari maka Allah ce liya cadu manafi alau domin zo shaida amfani a gare su halattar masallatai musamman ka'aba ko ko haramai to akwai amfani na duniya da lahira kamar yadda malamai suke cewa Allah ya sanya ka'aba ta zamto gun warware matsalolin duniya da lahira ka'aba don wani iya cikin manufar sanya mana ita a bayan kasa dukkan abun da ya cinkushe ya cuye a je ka'aba Allah zai kawo mafita hakanan dukkan unguwa in sun kula da masallacinsu sun mai da shi yadda shari'a ta tsara shi to dukkan matsalar unguwa masallaci zai warware shi ba wata matsala da masallaci ba zai warware babu ita in dai a cikin mu musulmai ne to amma wani irin dauka muka yi wa masallacin wani irin dauka muka yi wa masu kula da masallatan me gudunmawar ka game da ra'ayi masallaci a matsayin kai na musulmi wanda qur'ani in iya magana kai tsaye da kai yake magana wace irin gudunmawa ka bayar a rayuwarka domin masallaci ya tsabtata ya gyaru a ji shaukin zuwa a ibada a ciki Allah ta'ala ke cewa ba dan a tunkuɗe irin musibu da ke tsakaninmu da tsakaninmu ba in ji Allah da lahuddimar sawami'u wa biya'un wa salawat da tuni an dirkake wajen ibadar yahudawa da ta nasara sanar da masallatayya wa masajidu yuzkaru fi hasbullahi kasira da masallatan da ake ambaton Allah da yawa a ciki wala yansuran Allah man yansuru Allah ta'ala zai taimaki mai taimakonsa duk wanda ya taimaki addinin Allah ya raya masallaci Allah zai taimaki shi bayan Allah musali an wajabta daga sauti a cikin masallaci kiran sallah yin sallah yin ta'alim da karantarwa Allah ya ce ku daga sautinku haka wa'ansu malamai suka fassara wa'ansu kuma sun ce a daga ginin duk inda kake ga hango harabar masallaci ta ko ina tsawo manarar masallaci ta daga daga nesa ana hango ta to a wannan umarnin Allah ne domin Allah ta'ala na cewa fi buyutin adina Allah an turfa a cikin dakunan Allah Allah ya bada doka a daga a daga harsashin ginin haka wa'ansu malaman suka ce wa'ansu kuma suka ce an turfa ul aswat lil azan wa qira'atul qur'an wa ta'alim a ɗaga sauti wajen kiran sallah a ɗaga sauti wajen karatun alkur'ani mai girma a ɗaga sauti wajen karantar da mutane addini ko an su malama kamar shekul islam da sauran ɗaliban saka suka fahimta to allah ya ce masu irin wannan aikin rijalun ku dinga ambatan allah safiya da marici cikin masallaci allah ya ce wa an su mazaje duk wanda ka ga ya mai da hankalinsa wajen kula da masallaci to allah ya kira shi rajulun namiji wanda ya san abin da yake cikin addini sai Allah ce la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah kasuwanci saya da siyarwa bai shagaltar da su game da raya masallaci da ambatan Allah cikin masallaci shi yasa imamu sa'idi Allah ya mai rahama yake cewa anan yabo Allah yake musu wai ba ba sa kasuwar bane ba ba sa ba ba sa aiki ba a aikin su bai shagaltar da su game da raya masallaci ba duk inda suke sun ji an ce Allahu akbar kiran sallah za su fatsa duk abin da suke zo su raya masallatan su da ibada yasa ya ce yabo ne anan ba wai ana cewa ba sa kasuwa ba ba sa sai ba sa sayarwa a'a ba sa shagaltuwa da kasuwa ba sa shagaltuwa da noma ba sa shagaltuwa da office akan game da ibada wa iqami salati wa ita'iz zaka ba sa shagaltuwa kasuwanci yana su sallah kasuwanci yana su bada zakka kasuwanci yana su kaza da kaza na addini ba sa yi ya kafuna yawman ta takallau fil qulubul absar suna ibada suna tsoron wani yini da Allah zai juya zukata da idanuwa su hargitse musamman ga wanda ya ji ga Allah ba daidai ba Allah ta'ala ya tsare mu bayan Allah masu albarka mu sani cewa falalolin masallatai suna da yawa a cikin shari'a hadisin Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi wanda manzon Allah yake cewa gu da Allah ya fi kauna duk fadin ƙasa shine masallaci in kana neman gun da Allah ya fi so a gare shi to duk inda ya ga masallaci sai ka tsaya ka yi fatiha ka ga wanda Allah ya baka wani a bayan kasa masallaci nan ko da buka aka yi ko da yayi in dai sunansa masallaci to ya fi soyuwa abun Allah akan komai na wannan area shi yasa Allah ya fi kaunar Ka'aba ya fi kaunar harami na Madina akan kowane bigire a bayan kasan nan a bayan duniya gaba daya kuma saboda haka kowane masallaci to Allah ta'ala ya fi kaunarsa akan komai na bayan kasa wannan haka manzon Allah ya faɗa sai yake cewa a habbu albaka ilallahi masajiduha duk inda masallaci ki Allah ya fi kaunar wannan gun amma gun da Allah ya fi fishi da shi a bayan ƙasa shine aswa'uha kasuwanni sai imamu nawawi ɗaya daga cikin masu fassara hadisi man shari'a yake cewa masallaci abin da yasa Allah yake son sa domin guni da ake gabatar da ibada a ciki kuma ibadar wanda Allah ya fi kauna ita ce sallah ake gabatar da aikin da'a aka assasa masallaci kan turba ta takawa da tsoron Allah shi yasa malamai suke cewa masallaci duk wanda suka fahimci masallaci kawai dan a shiga a yi sallah a fita sun yi wa masallaci fahimta kasira ba haka ya kamata fahimce shi ba masallaci gune da yake haifar da ci gaba a rayuwar mu ta duniya da lahira a masallaci babu abin da ba za ku kulla ba in an samu haɗin kai an samu bin al'amura yadda suke a shari'a to a masallaci irin ci gaban da zai haifar wallahi tallahi nake gaya muku za a daɗe ba a samu gunda zai haifar da ci gaba ga masallaci ba ana sulhu a masallaci masallaci ana gano suwaye marayu a wannan area a taimake su iya cikin ayyukan masallaci kai a masallaci ma har haɗa auratayya ake yi ɗan gidan alhaji wane yar gidan malam wane kowanne ya isa aure akwai yanayin ai musu aure masallaci zai iya hada a musu aure a masallaci idan kuna da babba a gwamnati ko a kasuwa ya kamata ku bayi shawara ya ba ku slot ko wa'ansu vacants ku samu wa'ansu ɗalibai ƴaƴanku na cikin masallaci ku kai su yaki abu wannan duka iya haifuwa a masallatai ƙasashen da suka bawa masallatai kulawa tana haifar musu da wannan alkhairan akwai gun da masallatayyar kasar sun fi gwamnatin kasar ma tattalin arzikinsu domin dukkan musulmi ba yanda za a ce yayi sati kwana gobe ka gudu masu cikin masallaci ba wa'ansu da yawa an sun fadda haƙƙin Allah na zakka masallatai suke kaiwa hidimar da ake a haramaini sharifai hanabin makka da madina ba wai zallan zuzurutun kuɗin ƙasar saudiya ba ne akwai kuɗin mawadata a ciki wa'ansu waƙafi za su bayar har rayuwarsu ta ƙare duk abin da kasuwancin ya haifar akwai rabon wannan gun a ciki wa'ansu zakkansu ta dukiya suke yankewa su bayar a ciki shi yasa gun baya rabuwa da aiki a shekara gaba ɗaya saboda haka ake raya masallatai ba wai ku bar masallatai ku zo ku yi sallah ku fice ba me ake bukata a matsayinka na wane a unguwa wane cikin masu zuwa masallaci wace gudunmawa ka bayar me kai wanda zai cicciko masu rauni na ƙasa a cikin rayuwarka ta addini kasuwa kake suwa ka iba ka kai aikin gwamnati kake suwa ka samo wa aiki malami ne kai wa ka samo wa admission wani maraya ne aka tattauna ya za a ceto rayuwarsa wace mace ce mijinta ya mutu a wanda kuke haɗa kafaɗu da shi kuke sallah wani gudunmawa kai mata ƴaƴansa wanda kuke sallah da su sun faɗi sun mutu me kuka shirya musu a masallaci wannan duka iya cikin ayyukan da ya kamata mu kula cikin masallaci ku bewa ku mutum masallaci matukar muhimmanci ku amince da su ku yadda da su ku sallama musu ku sakar musu ragama akwai aikin da in kun ba su dama wallahi gwamnati ba za ta muku masallaci zai muku shi har in kun bewa masallaci kulawa yadda ake bukata domin haka Allah ta'ala ya kaddara kuma haka yace mu yi ta'amuli da masallatai imam nawawi yake cewa wanda Allah yake fishi da shi aka ce kasuwanni domin kasuwa gune na algishu cuta da algushu da kuma yaudara da cin riba da rantsarantsan karya da saba alkawari wannan ayyukan sai yasa Allah kuma ya kyamaci gunda ke irin wannan aiki musulmi ya yan cikin da ladubban masallatai gaba daya ana so duk wanda zai zo masallaci ya yi ado ya sanya kayansa masu tsafta masu kyau domin Allah ya ce ku zo zinatakum inda kulli masjid ku yi adon ku duk lokacin da za ku je masallaci abu na biyu ibtiadil anil adha ku dukkan wata cutarwa ku kawar da ita daga masallaci daga abin da zai tada hankalin mutane wajen cincinar kanshinsa ko warinsa manzan Allah ta duwanda ji tafarnuwa kada kwara so masallaci domin zai tayarwa da wasu hankali idan za ka yi ga masallaci ladabi ne ka fara sa kafar dama kaiwa manzan Allah salati abu na gaba yansitu inda ilqa'il khutba ana shiru lokacin da limai yake khutba ba a son a yi magana in ba musuluntar da mutum za a yi ba ba a so a yi magana amma ana cikin kuɗi ba aka ce ga wani zai musulunta za a yanke kuɗi ba musuluntar da shi amma wani surutu ko cewa na gyara ba a yi matuƙar liman iya kuɗi ba ka shagaltu da ambaton Allah a cikin masallaci da sauran ibadu azkar ambaton Allah karatun alkur'ani an hana cigiya a masallaci masallaci ba gun cigiya bane ba a cigiyar abun wane ya bata a masallaci ba a yi manzon Allah ya ce kar Allah ya bayyana shi masallaci ba gina gidan cigiya ba an fahimci wannan ba a kasuwanci a masallaci duk wanda ya kasuwanci cikin masallaci manzon Allah ya ce kada Allah ya sa albarka a kasuwanci domin matsayi na masallaci ba a raba tsakanin mutane guda biyu ka dinga shiga cikin sahu kana datsa mutane dan ka je wani sahun gaba ka shiga shi ma wannan ba a yi musamman ran juma'a annahayu anil mas'ala ad-dunyawiyya fihi ba a roƙo a masallaci masallaci ba gun roƙo bane ba gun neman arziki bane wa'an sun mai da masallatai gun bara da gun maula da gun abin da ya kama da wannan masallaci ba a gina shi don wannan ba albai wa shira an yi bayani a kansu almashi ali sakina wa liqa ana so duk wanda zai to masallaci ta da nutsuwa da da da da ainihin haiba da kamala manzon Allah ya ce duk wanda ya baro gidansa da niyyar tahuwa masallaci duk takunsa na dama lada takunsa na hagu kankare zanubi alkafu anil idai na ahadi kame kada ka cutar da kowa har ka zo masallaci ka fita kar kowa ya kuka da kai kar ka yadda ka cutar da wani a masallaci abu na gaba an tanwil ikilas bi jami'il ahwal kai niyyar ikilasi a dukkan abin da zaka yi a masallaci kai ikilasi dan Allah kake ba dan aibe ka ba al ashya'il ma'mura fihi abubuwan da aka bada umarni ayi iyya'u masajidu bidus wa ta'alim kuraye masallatan wuyar ko wajen darasi da ta'alim ba a gina masallaci kawai a bar shi dan ayi sallah a fita ku nemo malaman ku ku dinga karatu cikin masallaci wannan shine abin da ke raya masallatai tanzifihi wa tadahirihi min kulli qazrin wa najasin ku tsaftace masallatan ku wace kazanta da da da najasa ku kawar da daga masallaci al inaya bi kulli ilaya ibadallah dukkan wata kulawa ana so ka biya masallacin ka masallacin da kake kamsu salawati masallacin ka na juma'a to duk wannan abubuwan ana so kai ka ba da gudunmawa a rayuwanka wajen raya masallaci domin Allah ta'ala iya cewa babu wanda yake raya masallaci face wanda ya imani da Allah subhanahu wataala Allah ya samu da cikin su bayan Allah mu sani masallatayya gurabe ne wanda Allah ta'ala yake son su kuma yake son masu rayar su yake son masu kawata su da raya su da tabbatar da ana gabatar da ibada cikin ilimi wannan Allah ta'ala ya alƙawarin taimaka masu irin waɗannan Allah ta'ala ya samu da cikin su da ƙarshe ko manzon Allah ya ce Allah ta'ala ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah ya yi alkawarin gina mai gida a aljanna masallacin nan duk kankantarsa har ma a wani ruwa aka ce ko da kamar gidan kurciya yake in dai da niyyar masallaci kai kuma ana bukata to Allah ya yi manzan Allah ya ce Allah zai ma wannan tagomashin zai ma gida a cikin gidan aljanna Allah ta'ala ya ba mu ikon yi kuma muna kira ga maudatan har yanzu akwai masallatayyar da suke bukatar taimako da agaji akwai masallacin da kana zagaya wani ko kofa kirki ba gidi wani ba shi da wando wani ba shi da shimfiɗi wani gunda ake kiran sallah abin daga sauti babu a cikin masallaci kuma duk ga mawadata nan sun kewaye game da gwasuna na sai dai za a yi biki ko za a yi wani lancin ko za a je wani abu duk a dinga kashe kuɗi wanda abubuwan ba su kai wannan matukar amfani ba saboda ka muna kira ko da masallacin ba ibada kake a cikinsa ba in dai masallaci ne ake gabatar da ibada da sunna ɗau gudunmuwar ka kai Allah ya gani kuma zai baka zai baka alheri saboda muna kira ga al'umma mu dawo hankalinmu ya dawo ga masallatai domin cibiya ce ta warware dukkan matsalolin duniya da lahira Allah ta'ala ya mana agaji ya mana albarka kuma muna ƙara addu'a ga mu'assasi na wannan foundation din Alhaji Ibrahim Aliyu mai zare muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya Allah ta'ala ya sa kafara ce jinyar da yi Allah ta'ala ya bashi lafiya ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa taimako da agaji dukkan abin da ke bukata gun Allah Allah ta'ala ya bashi ya bamu gaba daya da mu da shi dukkanmu Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi mahaifansu da namu duka Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu dukkanmu muna da bukatu abun Allah Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya bamu damuna mai albarka ya kai ta gaci lafiya inda ake samun fitintinu a wannan kasa da sauran kasashen musulmai Allah ta'ala ya mana maganin su muna addu'a muna ƙara maimaita addu'a ga wannan kasa ta mu Allah ya mana jagora cikin ta Allah ta'ala ya tabbatar da mu kan abin da ya zama alkhairi gare mu da ibadar mu da addinin mu muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar mu da suke gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mana ƙara addu'a irin matsatsi da ake ciki na rayuwa da tsadan abubuwa Allah ta'ala ka kama na tanyo da agaji daga gare ka Allah babu abin da ya gagare ka duk abin da kaso zai wuce a lokacin da kaso wannan bala'i da musiba da ake ciki Allah ka kama na ƙarshen ta ya Allah ka zuba mata ruwan sanyi ka yayyafa abu ruwan sanyi daga gare ka ya Allah ba dan halin mu ba ba dan ayyukan wa'ansu daga cikin mu ba ya Allah ka taimake mu ka agaza mana ka mana albarka a rayuwar mu mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan da kansa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن